Mun janye Malam Ibrahim Adam na Rabi, za mu yi amfani da wannan dama wajen gayyato shehin malami a Sheikh Aliyu Sa'idu Gamawa, sarkin malaman Gamawa, kuma mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar Bauchi. Tare da haka ba za mu bar malam haka kawai ba. dama alif ɗinmu yana tare da alaramma sabo muhammad miya alaramma sabo muhammad miya to ko aya ɗaya ko biyu ka zo ka jawo malam allah ya ƙara wa malam lafiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني يذهبوا من يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ولا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan haduwa tamu ina roƙon Allah ya sanya mata albarka ina roƙon Allah ya tara mu a gidan aljanna domin ta wannan gari da muka ziyarta na itas a karamar hukumar ita ga ɗau muna roƙon Allah ya sanya albarka ga wannan gari wannan wa'azi da aka zo yi mana daga malamanmu muna fata Allah ya amfanar da mu ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara daga malamanmu ya ba su ladan karantar da mu ya sanya wa ƙasar da al'ummar gaba ɗaya albarka ni gaisawa zan yi da 'yan uwa in yi godiya gare su na yi nasiha ɗaya ko biyu a taƙaice saboda wasu dalilai. Farko ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa fiskokina da ‘yan uwa a wannan karo bayan ƙaddarar Allah na jinya da nai ina fata Allah maɗaukakin sarki ya saka wa dukkan ‘yan uwa da alkhairi. Hakika ‘yan uwa sun nuna mana kusaci da ‘yan uwantaka.
akwai lokacin da nake ji a jikina duk maganin da aka yi da abin da aka yi addu'ar ‘yan uwana ne Allah ya karba Allah ya warkar da mu. Kuma ina godiya ga Allah da ya sa ku ne al'umma mafiya kusa da ni a cikin mu'amala, kowa da al'ummar da Allah ya zaɓa masa, imma saboda sana'a, imma gurin zama, imma yana wani association ko club, in yana wani abu kowa a rayuwarsa da irin nasa mutanen. to ku dinnan ƴan uwana bayin Allah mutanen ƙwarai masu limanci da huduba masu wa'azi da jan baki da karantarwa a islamiya da kan mimbarori to na gode Allah da ya zaba mani ku cikin abokan mu'amala ina roƙon ni da ku duka Allah ya haɗa mu a cikin aljanna hakika dukkan masallatai na yi ta jin sakonni da guraren wa'azi da wuraren karantarwa hatta shugabanninmu har ziyara suka dinga kaiwa bayan na dawo wannan ya zo mu gaisa sai da na ji a raina kusan an wakilci kowa babu ɗaya daga cikin yan uwa daga ko'ina da bai aika mana gaisuwa da addu'a ba tun daga shugaba na ƙasa baki ɗaya shek abdullahi balalau ya gaishe ni da kansa sakatare na ƙungiya da sauran manyan malamanmu duka nan Profesa zubairu abubakar madaki ga shugaban majalisar malamai daraktan yan agaji in na faɗi iya waɗannan zan iya cewa sun wakilci dukkan yan uwa ahlus sunna a ko ina a faɗin ƙasar nan sun gaishe ni sun tausaya sun yi mana addu'a Allah ya saka da alheri sako na gaba da zan yi mana shine muna wata mai albarka na Rajab bayan watan Rajab sai Sha'ban malamai magabata suna faɗa cewa watan Sha'ban watan shuka ne watan na da za a zo wajen Rajab watan shuka ne watan Sha'ban watan bayi ne a cikin Ramadana ake girbe alherin da aka tanada watan Ramadana yana zuwa mai addu'a da muke da ita bisa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ballighna Ramadan wannan wata na Ramadana wata ne mai albarka da yake zuwa sau ɗaya a kowace shekara ana sa azumci wuninsa gaba ɗaya ana son a yi nafilolin darensa musamman salatu tarawih ana son a yawaita sadaka ana son a yawaita tilawar alkur'ani ana son a yawaita halattan guraren karatuttuka to mu fara shiri tun daga yanzu malamai magabata idan azumi ya kusa irin wannan zama suke su shiri ranan ɗaya ga wata zan yi kaza ranan biyu ga watan ramadana zan yi kaza ranan uku ga watan ramadana zan yi kaza su tsara wannan jaddawali su bi shi har zuwa ƙarshen Ramadana su sabunta imaninsu. Allah ya yi mana albarka da watan Ramadana mu samu lada da yawa, ladan sadaka, ladan karatun Alƙur'ani, ladan kowace ibada, Allah yana ninkawa bayi ita a cikin watan Ramadana. Wannan sallar tarawi tana kanka da zunubai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana cewa, Inna Allah tabaraka wa ta'ala farrada siyamu alaikum annabi yace wasannantu alaikum qiyamahu man samahu wa qamahu imanan wa asaban gufira lahu ma taqaddamu min dhanbi ku tun daga yanzu kariya insha Allah a wannan ramadana babu daren da za a yi sallar insha liman ya wuce gaba ya jagoranci mutane a sallar tarawih ba da ni ba ka roki Allah ya baka lafiya da karfin jikin da zaka yi ibada ka shirya tilawar karatun alqur'ani da kai da iyalanka da makusantanka imma bayan sallar asuba imma kafin a kwanta bacci imma da rana a kowace ranar Ramadana kai kokari kaga kana tilawar alqur'ani ya zo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu yana zuwa a kowace rana na Ramadana su tilawan karatun alqur'ani tare shugaban mala'iku yana zuwa wajen shugaban manzanni shi karatu aka sunnantar mana da wannan don Allah mu yi kokari mu ga cewa mun tsara tilawar karatun alkur'ani ina ana maganar ciyarwa duk wanda ya ciyar da mai azumi abin buɗe baki annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a baka ladanka a kuma baka lada kwatankwacin wannan na mai azumi a wani hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa azumi guda ɗaya ladansa ya kai Allah yana karɓan aikin ya nesantar da fuskar mutum daga jahannama kamar tafiyar shekara saba'in. Shekara saba'in da yawa ka duba dattawan da suke bayan mu. Wani zai yi firamare, ya yi sakandare, ya yi jami'a, ya yi shekara talatin da biyar na aikin gwamnati, ya yi ritaya bai yi saba'in ba. Daga ne za a gane saba'in ba wasa ba ne. Don haka ya ‘yan uwana, mu yi shirin tilawa, mu yi shirin sadaka. Tun daga yanzu kai wani asusu ko a akawun ɗinka, ko asusun ka kai saving din wani kudi kullun sai na sai wani dibino na kai masallaci a'a sai na dafa abinci na ba mabukata sai na tana danyen abinci na raba wa jama'a sai na tufatar da marayu sai na yi wani aikin alheri kada ka rena kanka yana daga cikin matsalar mu sai ka rena kanka amma kana da kwaɗayin lada in an ce Allah ya bada ladan sadaka zaka ce mi to in baka yi sadaka ba ya za a yi da kai mu yi iya kokarin mu yayan uwana mu yi shirin zuwa ramadana tun daga sha'a tun daga wannan wata idan sha'aban ta zo mu yi shiri ka zaɓi wani masallaci ka dinga zuwa sauraron tafsiri ka sa iyalanka na ji daɗin karatun da ɗan uwa yayi mu zaburar da 'ya'yanmu gaba da addini za ga mutum yana zuwa masallaci 'ya'yansa ba sa zuwa kaga 'ya'yan mutum ba za su iya aikin nan namu na agaji da bayin Allah mutanen kwarai suke ba iyaye ba su tarbiyar ƴaƴansu ba danka ana tafsiri ko wa'azi baya zuwa ana karantar da jama'a baya zuwa da zaran rai yayi halinsa shikenan mun rabu da kai ya rabu da mu tsakaninsa da al'umma ko da girmama iyayensa ƴan uwa ahlus sunna bai iya ba zuwa wajen wa'azi bai iya ba zuwa karatu bai iya ba mahaifin bai dora shi a layin koyon ilimi na karatu ba dan Allah ka bar baya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu cewa in ma kai sadakatu jariya na wani aiki na sadaka in kai ma in kai mawadaci ne in ma ka karantar da al'umma wani alheri ci aiki da iliminka idan kai malami ne idan kai ba malami bane idan kai ba mawadaci bane yi kokari ka bar ƴaƴa masu albarka da za su yi maka addu'a bayan ka koma zuwa ga Allah to wannan din ma kana yi wa kanka rowan alheri bayan ka koma ga Allah ya ƴan uwana ina jan hankalin mu da cewa da Allah mu zuba ido akan ƴaƴan mu a cikin watan Ramadana bi kokari mu Ramadanan nan dai kun ga alheri ce da muke sabunta imani ana karban addu'a a lokacin buɗe baki ana karban addu'a a lokacin sahur ana karban addu'a a cikin wudin Ramadana kar ka tsaya kana ta kuka a mutane a saya ma keke tayar kekenka ta yi faci ba ka da kaza ba ka da abinci maimakon ga ubangijinka nan madaukakin sarki ka daga hannu ka roƙe shi a lokacin masu tsarki a cikin yanayi mai albarka a lokacin da aka yi maka alƙawari ake neman ka roƙa a baka kaki ka je kana roƙon dan adam ka tuna fa a sallah kullum mutum ya sallah suna ce la mani alima a baita wala mufi lima mana ta wala yin fuku zajjar dumin kaljai wannan bai gwada ma komai yana wajen Allah ba duk ba fitikarka sai Allah ya baka da ka yi kokari fafutukar mu ta kasance ba a kudi ba a duniya zaka bar shi fafutukar ka ta kasance a mukami rabon nan da Allah ya tsaga maka kamar inuwa ne yana bin ka duk inda ka shiga sai ya same ka da barawo zai yi hakuri bai sata ba wannan kudin da ya sata wallahi sai ya mallake shi mutane ne kawai suke bin hanyar haramun su tada kuɗi imma a gwamnati imma a zalunci amma in sun yi hakuri wallahi in dai za su yi wannan kudin ko ba su sata ba sai sun yi to bai kokari mu muka cewa da iyalanmu da al'umman mun yi tarbiyar su wata irin wannan na Ramadana mun yi addu'a mun roki Allah da ƴan uwana kasar mu tana buƙatar addu'a shugaban mu suna buƙatar shugabannin mu suna buƙatar addu'a kada mu manta da iyayenmu da malaman mu da al'ummar da muke ciki mu iya kokarin mu muga cewa mun zama mutanen ƙwarai mu roki Allah ya inganta imanin mu mu roki Allah ya wa rayuwar mu albarka mu roƙi Allah ya sa mu ga daidai mu roƙi Allah kada mu tabe mu zama to cikin shiryayyu duk a wannan wata an yi mana tanadi haka in za ka yi wa kowa rowa a duniya kar ka yi wa kanka ka nemi taimakon Allah ka nemi kusaci da Allah ka yi kokari ka ga cewa lalle ne wannan wata ka yi masa tanadi na musamman ai hakuri ina da larurin dadewa tsaye dan abin da na faɗa dama sako ne na yi muku fatan alheri da gaisawa da ku da yi muku addu'a da yi muku godiya da fatan alheri Allah ubangiji ta'ala ya sada mu a wa'azi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما
alhamdulillah sarki malaman gamawa malam aliyu sa'id gamawa Allah ya ƙara maka lafiya Allah maɗaukaki ya sa wannan jinya ya zamanto kafara